أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنئم وأبلي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوتي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من قدم الله مش الحمد لله الحمد لله الحمد لله من قدم الله mai girma mai ɗaukaka mai jalala mai jamala mai kamala mai annabi muhammadu da ya kawo wannan rana mai albarka ranar da muka zauna don mutuwa junanmu murna da farin ciki da godin Allah da ya kawo mu wata ramadan lafiya muka azumi lafiya muka kammala lafiya muka idi mun kammala gashi alhamdulillah muna riga wata a zariya jiya an yi hawan daushe a wajen yi an zo bayan sallah kenan alamai mai ta mana kuma Allah ya karbi ibadunmu da addu'o'in mu gaba daya an ce sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina idza ramalan tazo to watan shawwal na shigowa sun dinga roƙon Allah kenan ibadun da suke a watan Allah ya karba da addu'o'in da suke a watan Allah ya karba sun dinga kenan tun daga Shawwal Zulqa'da Zulhajji Al-Muharram Safar Rabi'ul Awwal wata shidan nan addu'a suke nan domin in dai Allah ya karbi ibadun da kai a cikin Ramadana ka riga ka hai man Allah ya ma gafara kenan Allah ya yanta ka baka ba azaban Allah baka ba hushin Allah kaga ga ka more ma rayuwanka na duniya har ma na lahira ko ana ranmu da kika karatu ba dace yake so ba eh eh ko liman da ke limanci ba dace yake ba eh ko ma mu da muke bin sallan ba dace muke nima ba idan addu'an su wajen wata biyar zuwa shida duk akan Allah ya amshi ibadun da suka yi ne da kuma addu'an da suka yi in kuma rabi'ila ta zo to rabi'ilahir shi kuma aikin su Allah ka kai mu wata Ramadan mai zuwa lafiya Allah kada ka samu daga cikin wanda ba za mu ga Ramadan ba ko kuma da za mu ga Ramadan amma kun ba lafiya addan su kenan Allah kai mu wata Ramadan lafiya mu samu wannan falalan wata Ramadanan da halin da ke ciki da kuma mu ma sai mu dauka tun da annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnati wala fa'ur rashidina ko alhadina almahadiyina an ce na hore ku dan girman Allah ku rika ku rika riko da sunna na da kuma sunnan halifofi na wanda su a bayana mhm to a zamanin ma'aiki ta sallama ya zo a tarihi idan an zo mashi barka da sallah sannan sallama yakan ba da wata sallah wanda ake sai mata salatul utaqa'i ina rubuta su sun a jandu ne ga sunan a ba ku su guda goma sha biyu ga sunan guda sha biyu ne na sa bismillahir rahmanir rahim sai wa sallallahu ala nabil karim sai number one salatul utaqa'i salatul utaqa'i wato wannan sallah wanda na fara bayanin ta a number one ita ce wanda annabi sallama ya ba su habban shi sallama ga yanda ake yin ta an ce ba wanda zai samu ikon yin wannan sallar face sai wanda Allah ya tashi tun a cikin wata Ramadan shi ne sallan yantattu na bayin Allah wanda Allah ya tasu a cikin Ramadan amma baka samu yanci ba kuma ana nufin a maka azaba a lahira ba ka samu ikon yin wannan sallan ba ko da su daya a rayuwanka to tsaraba ce babba a riƙe ta da kyau annabi ba da shi sallama ana yin sallah ne nafila raka'a takwas nafila raka'a takwas kowace raka'a fatiha kafa ɗaya walwala ahad zuwa ƙarshe kafa 25 duk shekara na samu faɗinta aƙalla shekara wajen bakwai ko goma nukan maimaita ko da an zo do da ba mamakin a cikin wanda aka yi da su ɗin wani ila ya manta wani kuma ila lokacin da aka yi ba shi a wajen za su in maimaita na fila ne da ka takwas ba wani wahala kuma su ɗaya ke yi a watan shawwal ba sai ka yi kullum ba amma in dai kai Allah azza jalla zai ma gafara zanabanka za ka ji falalanta kamar da za a yi bayani annabi ya ce duk wanda ya wannan sallan ya ce wallazi ba asani bil haƙƙi bashiran wa naziran an ce na rantse da girman ubangiji wanda ke shine ya aiko ni in yi bishara da aljanna ga muminai kuma gargadi da wuta ga kafirai duk wanda ya samu dama ya wannan sallan annabi ya ce la yarfa'u ra'asahu min nasati ahirati hatta yaghfira Allah lahu zunubahu kullaha annabi ce na rantse da girman ubangiji wanda ya wannan sallan ba zai dago kanshi daga sajadan karshe ba faci Allah ya gafarta mishi zunuban shi gaba daya ma'ana ilan ka sa'a kana fara sallah a rakan farko Allah ya ma gafara zunuban ka gaba daya ko a raka'a na biyu ko a na uku ko a na hudu amma annabi ce ya dai rantse da girman Allah ba za ka ɗago kanka daga sujudan ƙarshe ba na rakan ƙarshe face Allah ya magafarin zulman gaba ɗaya na farko kenan kuma yace na ya ƙara rantsa na biyu yace wallazi ba asani bil haqqi bashiran wa naziran na rantse da girman ubangiji wanda ya aiko ni bishara da aljanna ga mu'minai in gargadi da wuta ga kafirai duk wanda ya wannan sallan idan ana bin shi bashi ne ya addu'a don Allah ya buɗa mishi annabi ya rantse ya rantse da jama'a Allah Allah zai buɗa mishi annabi sai da ya rantse kuma ka san mu musulmai muminai ba ma wasa da magana annabi balle haɗa ce ya rantse Allah ce mana ma annabin mu wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayin ha sai da ya rantse da jama'a Allah in mutum annabi shi bashi ne ya addu'a da Allah buɗa mishi Allah zai buɗa mishi in mutum zai tafiya ne yi sallan nan Allah zai sa ya je tafiyan lafiya kuma ya samu abin da ya je nema kuma ya dawo lafiya lau idan kuma mutum ya sallan don ya roƙi Allah wata buƙatar shi ne ta dame shi yake so Allah ya bashi annabi ce ya rantsa Allah Allah zai biya maka buƙatar naka yaya eh rantsan farko akan gafara ne kadai Allah zai ma gafara zurban gaba daya na biyu kuma na bukatun kai kuma ana bin ka bashi ne kai addu'a ma'ana kenan kana cin talauci ne kai addu'a kana bukatan tafiya ne ana sa ta yi kyau kai kama da wata bukata ne daban da ta dame ka kai sallah in ji annabi ta sallama rantsuwa na uku yace wallazi ba asani bil haqqi bashiran wa naziran in an ce na ratsa da girman ubangiji Allah azza wa jalla wanda shine ya aiko ni zuwa ga al'umma musu bishara da aljanna kuma musu gargadi da wuta duk wanda ya wannan sallan Allah zai ba shi aljanna kuma aljannan akwai wani waje da ake ce ma maharifatu maharifatu sai sabai ce ya rasulullah mun san dai ma'arifatu ko ma'arifa ko alhairi amma wannan maharifatu ba mu santa ba sai annabi ce ai basaci na fil jannati wasu gidajen gona ne mana gidajen hutawa ne guest house ne a cikin aljanna na musamman wanda in baka yi wannan sallan ba ko ka je aljanna ba za ka samu wannan gidajen ba an ce wasu manya-manyan gidajen gona ne wato zai samu shi gidajen hutawa an ce a ciki akwai itatuwa da suke ba da iska an ce da mutum zai gudu akan doki ba tsayawa ba saurarawa sai tafiyan shekara ɗari a kan doki bai ƙure inuwan itaciya guda ɗaya ba rigirgi salatul utaƙa'i salatul utaƙa'i salatul utaƙa'i sallan bayan Allah wanda Allah ya tasu yantattu wanda ba su ba azaban Allah a lahira ba su ba wahala a lahira ba su ba nadama a lahira ba su ba baƙin ciki a lahira nafila ne raka'a takwas raka'an farko fatiha kafa daya za ka yi sai bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kafa 25 in kai raka'a biyu kana qul huwallahu 50 kenan sai kai sallama in kai raka'a hudu kana qul huwallahu 100 kenan in kai in kai raka'a takwas kana qul huwallahu 200 kenan ɗari biyu kenan to wani ita ce za a ce ma sasu usta'i mai san ƙarin bayani google mai san yaga inda salon take sai ya nemi sanar littafi da ake ce ma abin ta kasarar ga ta nan shine na bako yana gana rubuce a cikin shafi na talatin da tara shafi na talatin da tara to littafi ɗaya kenan ko kuma ya nemi littafin da ake ce ma alguniya littafin shi abdulkadir jilani da anhu a babin a fasalin da ake bayanin salloli na watanni na shekara daga wannan sallan a cikin sallan watan shawwal na watan shawwal alguniyatu alguniya na shi abdulkadir jilani da anhu a fasalin da ake bayanin sallolin watanni wannan shine bayanin mu na farko wannan sallan ita kadai ka daure ka yi ai daga ai ta shiga ko ta shiga tsaraban goron sallah abinda annabi ba sa ban shi har gashi bayani yazo maka eh kuma za ka yi kanka misali gobe kuma kai ma mahaifinka misali wata kuma kai mahaifiyanka kana da wani da ya rasu ko ya'ya ko mata ko ƴan uwa shi ma ka samu dama kai guda ɗaya da alkhairin kabarin zuwa ƴan uwan na gaba ɗaya aƙalla dai ka daure kai makanka kai mahaifinka kai mahaifiyanka yawa a cikin shawwal ake so ka yi amma na tafiya ne kowane wata za ka iya ka yi da na tafiya da na adda na roƙon Allah a kowane wata za ka iya ka yi za ka tafiya ne ko ku ta bukata ta taso maka kana so Allah biya maka za ka iya ka yi a kowace wata ne a cikin watannin musulunci tsawon watannin shekaran gaba ɗaya sai sallah na biyu sunanta salat shafa'ul hasi shafa'ul hasi ita tana da sigoji kaman guda uku siga na farko ta fi kowace sauki gudu ba hadith al-asrar shafi na arba'in daidai shafi na arba'in daidai wata kowace sauki ga ta kaman haka ana ji na in kai sallan shafa'i raka biyu da ka saba daga farko fata da sabbiho na fata da kuliya wuturi kuma fata da bulhu Allahu falaki da nasi in ka sallama gaba ɗaya daga sallan wutarin a zaune sai ka ce bismillahir rahmanir rahim subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhu subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhu ko ka ce subuhun quddusun rabbuna rabbul mala'ikati war ruhu ka kiyaye da kenan ne rabbuna rabbul mala'ikati kar ka ce rabbuna ko rabbul mala'ikati wa ruhu asbuhun quddusun rabbuna rabbul mala'ikati wa ruhu subuhun rike surata ta tabbata ga Allah quddusun again tsarkin sarauta na mulkin Allah tabbata ga Allah inne rabbul mala'ikati ubangid ubangijin mala'iku wa ruhu don ka ce ma ruhu mala'ika ne babba sai ce to rabbuna ubangijinmu sannan rabbul malakati war ruhu eh yake ce rabbana rabbul malakati war ruhu ubangijinmu kuma ubangijin mala'iku ubangijin mala'ika mai suna ruhu shi ma jibril shi ma shi na ruhu ne zaka biya su biyar a zaune kai sallama kai sallama daga wuturi kai sallama daga wuturi subuhun quddusun rabbana rabbul malakati war ruhu so biyar ko kace subuhun quddusun rabbul mala'ikatu war ruhu su biyar dai zo ka faɗa yayi a ciki in ka faɗa ka zo ne kake sujada jima'a sujadan sai ka ce subuhun quddusun rabbuna rabbul mala'ikatu war ruhu su biyar sai ka dago ka zauna in ka zauna sai ka bi ayatul kursi kafa daya ka ƙara karanta wannan subuhun din nan shi ma su biyar shikenan shine shine sigan farko kenan sujada daya ba su jadu biyu ba sujada daya ba su jadu biyu ba jadu biyun shi ruwa ya nabi ne yawwa an fahimci wannan lokacin za a je yaƙi ne sai sai da faɗi mata zahara Allah zata salam ita mata fito ce ya rasulullah ni ma dai in san je yaƙin nan sai annabi ya ce ba yake faɗi ma ba sha zo na a gida ba tun ga mazaje mun fito za mu tafi ba ca yi haƙuri ba in ba ki abinda za ki samu lada da raja fiye da na wanda ya je jihadin ba ca yi haƙuri ba in ba ki abinda in mutum ya yi zai samu lada da daraja fiye da wanda ya je jihadin ta ce yaro ta ina so a bani ina sai bata wannan sallah annabi ce in ce wannan sallah za a baki ladan hajji hajji hajji guda ɗari da ladan umra guda ɗari da ladan yan bayi guda ɗari da ladan sarka da dinari ɗari muna ba ki ceton mutanen gidanku mutane saba'in kuma wanda ya wannan sallan in ya mutu a daren ya mutu shahidi kuma ba shi aljanna mai sasa dubu kowane sasa akwai ɗakuna dubu kowane ɗaki da gadaje guda dubu kowane gado da mata aljanna guda dubu da ke zama shafi'ul hasi shafi'ul hasi shafi'ul hasi falalanta na ce mene za ba mutum aljannan za ba mutum lada hajji nawa hajji nawa ɗari umra ɗari lada yanta bayi ɗari da ma sarka da dinare ɗari kuma za kuma ba mutum ceton mutanen gidansu mutane saba'in wacce na ta ce ruwan farko kenan ruwan na biyu kuwa shi ne wanda shi malar shi da zalanin nan kusfa shi malar shi da kusfa da zalanin shi ne ke wannan ruwaya na biyan shi ne an za ka shafa yi za ka ci alamai nina waito salata shafa alhasi jannatin lillahi billahi allahu akbar yake fata kafa hudu ina zannahu kafa hudu kai sabbi a rakan farko na biyu kuma kai fata hudu ina zanna hudu kai kuliya a raka na biyu na shafa'i na wuturi kuma a fatin hudu ina zanna hudu wani wallahu daya balaki dai nasu daya in kai sallama shi kuma ga sigan a zaunan sabi wannan tasbihin subuhun quddusun rabbuna rabbul mala'ikatu wa ruhu so biyar sai kai sujada na farko shi ma sujadan ka biya subuhun so biyar subuhun quddusun rabbana ka zama laka tawaru sau biyar sai ka dago ka zauna in ka zauna kamar zaman tahiya amma ba tahiya za ka yi ba sai ka bi a ta kusi kafa daya a ta kusi kafa daya a ta kusi kafa daya sai sai kuma ka sujada na biyu a sujada na biyu sai ka ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus na uku sai subhanal malikil quddus sai ka dago ruwaya na biyu kenan ita ne nan mutanen kusa suka ɗauka da tafi daraja shi ma da shi kirgal anhu ya yi ta shi malam jinai kirgal anhu shi ma ya yi ta shi malam alamu shi ma ya yi ta shi malam hajji ita ma ita ya riƙe a rayuwar shi shi malam shiraihu ya riƙe ta a rayuwar shi shi malam yusha'u ya riƙe ta shi malam muhammadu babangana ya riƙe ta shi malam Muhammadu Mansur ya rike ta shi malam Hiskilu ya rike ta shi malam Ikramatu ya rike ta shehu Muhammad Salahuddin da dalam shi ma ya rike ta da shehu malam Ukashatu sun rike ta da shehu malam Muhammad Babangana da shehu malam Ma'ruful Karhi wajen ita ce siga na biyu amma siga na uku ita ce babban kenan gaba daya ga zanin yan salamu ne na waitu salata shabal hasanatan lillahi Allahu akbar daga biya fatiha kafa goma sha ɗaya ina an zannahu sha ɗaya sannan sabbi kafa ɗaya a wancan hudu ne wani kuma sha ɗaya ɗai a wutari kuma shi ma fata sha ɗaya ina an zannahu sha ɗaya sallallahu ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya shi ma in kai sallama daga wutarin gaba ɗaya ka biya wannan su bin gudu ɗin sau biyar kai sujada ka biya sau biyar ka dawo ka zauna sai ka biya a ta kusa kafa ɗaya sai ka ƙara sujada na biyu shi wani biyun suka ce subuhun kudusin rabbana rabbana ka tuhu ruhu so biyar ana biyar din suka ce subuhun kudusin rabbana rabbul malaikati suka ce wa ruhu ga dago da wa ruhu ita kuma shine wanda shi tijani ke al-qudbul makatun wa barzahul makatun muna samu mulana shamar tijjani da anhun ita wata ce babban kenan gaba daya ya ce na farko na amawa na biyu na hasawa na uku na hasawan hasawa in kai wannan babban kowa na ranar kai kana ladan haji haji guda dubu ɗari umara dubu ɗari in ta bayi dubu ɗari harka da dinari dubu ɗari da ceton mutane a gidan mutum dubu ɗari a cikinta ne wannan sallah ta kudin kamun a ba shi ta jami'a zan kirkin ta jami'a to abubuwa guda biyu ya fi yadawa a duniya gaba daya ita ce na farko hada basmala da fatiha na biyu yin shi fol hasi to da aikin nan dai guda biyu ne Allah ga kokarin da yi aka ba shi daga tijaniya ya zo mu alqulubul makatum wa barzakul mahatum mulana shamar tijani zalanhu wannan shi ba hatsun babban za ka fahimta wannan littafin na kitama kashful hijab kashful hijab wajen tarihin shi Muhammad bin Arabi al-Madagari ga duba sahabi na ci shi Muhammad bin Arabi al-Madagari ba ad-Damrawi at-Tazi ba al-Madagari ko da na faɗi shafin ila tun ana buje-buje yanzu ila shafin canza to inna ka ba da kissan shehu Muhammad bin Arabi al-Madagari wanda shine kwaso sharhohin mutasar yanzu da shi tijar da anhu ya ce na ji an ce kana umarni a sallah a karanta fatiha har su goma sha ɗaya muku mun karanta a fiƙihu an ce mana wa man kararal fatihata fi salati fa zahiru albutlan an ce mana duk wanda ya maimaita fatiha a cikin sallah to zahirin magana in ji an shi abu da ma ɗaɗɗar shiri ta sallah ta ɓaci ya shiga ta biyar fatiyan ba masu bi ba so goma sha ɗaya sai shi da janci to ai kai baka binta bane ana nufin ne a sallan farilla ne ba a biya wasu biyu a sallan farilla ne ba a biya wasu biyu amma a nafila za ka biyawa kuma kuma ka ce hujjan ka da kai ka gani a littafi to ni kuma annabi da kan shi na gani a bayyane ba ni wannan sallah ni annabi na gani a bayyane ya bani wannan sallah yaya ko alawal mafu suka gani na ruwa ma wannan ya shi ba ga annabi na bayyane eh kuma annabi na shine annabin ka to kuma ka gani shi ya ce ma kaza duk kyalan nashi da kina wasu wannan wasu ka ce kaza eh to bale su ma din ba sun ce ne a maimaita a nafila ba kyau ba sun ce a farilla ne shine ba kyau maimaita a farilla ake nufi mhm da ke zama shafa alhaz sai mu je na uku a cikin karatun na goron sallah salatul intibahi minan nawm sallan da ake so mutum yayi da zaran ya farka daga bacci ita wannan sallan sai ka farka daga bacci sannan za ka yi amma kai bacci ba ba za ka yi ba rigi-rigi shi ya ga manyan bayan Allah na da iyayenmu da kakanninmu a nan wajen duk mai shekaru na balle wanda ya girme ni ya san kai ka sani ga wannan ma ya sani kai ma ka sani duk na barin su sani mahaifinku na sallar isha a masallacin yin gida in ba ya zama dole ba wani uzuri mai ƙarfi ba zai fito ba sai kuma sai sallar a salati kuma ka bane duk nan kun sani kuma kana kallon duk iyayen ku ne kun haka suke yi sai dan ku ba ku yi amma iyayen mu dai duk kun haka suke yi ana sallar isha kai ba ba suke ba eh to suna yi ne don su farka daga bacci su yi wannan sallah in ka kwanta da wuri ko da karfe ta kwanta ko goma ne ma kwanta ko sha ɗaya ne kwanta abu na ke so dai in kai baccin ka farka ka farka sha biyun dare ne karfe ɗayan dare ne biyun dare ne uku ne hudu ne hudu da rabi ne ma ni kai wannan sallah ga yanda ake yin ta amma annabi ya ce wanda ya fara ruwan hadisin sai na ikira mata tukuna sai na ikira mata zai yana kira mata sahabi ne wanda imanin dan dan Abu Jahil nan dan Abu Jahil sahabin nan kaza daga baya ya sahabi ai yace billahi allazi la ilaha illa huwa Abdullah bin Abbas ya ga mu kuma ibn Abbas ba dan babba sharifi dan sharifi sahabi dan sahabi yace billahi allazi la ilaha illa huwa annabi ya ga mu shi kuma annabi yace billahi allazi la ilaha illa huwa Jibril ya ga mu shi kuma jibril ce billahi allazi la ilaha illa huwa Allah azza jalla shi ya ga mun haka eh me Allah ya faɗa Allah ya ce fa bi izzati wa jalali wa judi wa irtibai Allah ce na rantsi da girma na na rantsi da buwaya na na rantsi da samuwa na na rantsi da daukan martaba na duk wanda ya wannan sallar lokacin da farka daga bacci gafartu lahu zunubahu albattatu na gafarta mishi zunuban shi gaba da yanke yanke inda Allah ko ce yanke da Allah da Allah ce shi Allah ne shi mun ne zamu yi akibta zamu kaza insha Allah amma Allah ne mun ne ce muka insha Allah to wani Allah kuma ya ce to ne mishi gafaran zunuban shi yanke sai na kira mato ya rantse da billahi lazi la ilaha illa huwa sai na Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma shi ma ya rantse da billahi lazi la ilaha illa huwa sayyidina rasulullahi dan kari al-hijabul azam war rasulul akram wal habibul mukarram annabi muhammadu ya ce shi ma billahi lazi la ilaha illahuwa jibril ya gaya mishi shi ma jibril ce shugaban malakuki ne gaba daya shugaban malakun duniya gaba daya hannun lahirar jibrilu ya ce billahi lazi la ilaha illahuwa allah ya gaya mu shi ma allah ya rantsa da girman shi da buwayen shi da karfin mulkin shi da daukakan shi ya ce duk wanda ya wannan sallah ne mishi gafarin zunuban shi gaba daya yanke ba zai kwana da zunubi akan shi ko na kwara ɗaya ba ita ce zallan nafila raka hudu raka hudu ba wani wahala amma ka tashi daga baccin kamun ka miƙe akan gado ko kuma ka miƙe kamun ka miƙe tsaye sai ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim kafa daya kafa daya in ka faɗa ka sai ka tashi don neman buta a je bayi a ƙarshe a dawo alwala in ka alwala suke wannan sallah raka a hudu ko su raka a fatiha ɗaya adabis kafa ɗaya qul huwallahu kafa goma sha ɗaya ya kanta kenan raka hudu fatiha kafa ɗaya ayatul kursi kafa ɗaya qul huwallahu zuwa ƙarshe kafa goma sha ɗaya raka biyu kai sallama raka biyu kai sallama raka hudu kenan ga abin Allah ya faɗa ce ya rantsi da girman shi da buwayen shi ya rantsi da ɗaukakin martaban shi duk wanda ya wannan sallan ya mishi ya gafarta mishi zunuban shi gaba ɗaya su kuma yanke yanke yanke annabi muhammadu annabi muhammad sallama shi ba da wannan sallah mai suna salatul intibahi minan naumi amma kana son samun wannan bayanin sai ka duba littafin da ake ce ma nus hadal majalisi a cikin shafi na ɗari ɗaya da sittin daidai ga ta nan ita ce watan nan ita ce gata a babin da yake bayan kan falalan salloli na farallai da nafiloli a babin da yake bayan kan falalan salloli da nafiloli sai bayani na nawa bayani na hudu shine mene falalan karatun alkurani ko abin da ke so kenan bawa ya rike ka rike ibadun da ka ji an ce in mutum ya yi Allah zai shiga fara zanaban shi to ibadu irin wa'annan karkarke su da kyau da kyau isa mai farida yake cewa wa dumu ala mukaffiratil jara'imi wa azamu naf'an fi salatil faridati ya kai mu'mini duk abin da kaji an ce in mutum ya yi Allah zai shiga fara zanaban shi to ka kula da yau ta aka irin wannan aikin domin addu'ar lahira ba abin maka kamar a ce amma gafaran zunubai ba shi yana daga cikin ayyuka wanda ake so mutum ya samu ya samu dama ya yi aikata aikata ayyuka masu kyau da kuma abubuwan da sa aika farin zunubai domin baka manta ba akwai mafallasi wanda a duniya ya yi da wancan ko ya yi da wancan ya soki wancan ya cuci wancan ya zagi wancan ya zo lahira da ibadu da yawa yaya eh yaya ƙarshen shi ke zama ba yana kyau sai a ɗibi ibadun shi a ba wancan da ya cuta a ɗibi ibadun shi a ba wancan a ɗibi ibadun shi a ba wancan yanzu mutu ƙare kuma kuma ɗibi zunuban shi kuma zunuban sa ana maka mishi to da afirka zancen kai a duniya zama ka fara zunuban ka ƙoƙarin aikatawa ka kuma kula da karanta kul huwallahu kafa uku sai alkai ladan ya zuwa littafin waɗanda Allah ya san ka zalunce su kuma za iya kama ka da haƙƙinsu eh an gane duk wanda ka yi da shi a yau ka ba aibobin shi ka aibata shi annabi ce za a kwashi ibadanka da kai na yau wanda Allah ya karba sai a sa littafin shi shi za a ba shi za a ba zai ku nisanci da mutane iza an algibatu ashaddu min az-zina yi da wani ya fi zina karfin nauyin zunubi da mushi zina wanda yayi kanshi take tsayawa shine yayi shi zama akuba ba dauki ibadan shi a ba wani ba in ku kai da wani sai ba na ranar su ma ba wani kawai kenan da a mutum zai zina a yau kila kenan yawan aiki na na na gafara zunubi Allah ya mishi gafara amma ku kai da wani to ko duka ta kulhu wallahu hadiya zuwa gare shi in kun baka ba su ibadan kana ranan gaba ɗaya dauka a bashi in ji annabi haka shi kuma ayi lura kenan ko ya daina yi da mutane kaga ce to wanda dai mata suna da to Allah ka yafe mana azan dai ba kyau da yi da mutane amma kaga wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza a rigi rigi tuban mata ba to na hudu shine falalan karatun alqur'ani shi ma za a duba littafin da ake ce ma nufatul majalisi mutafin na fa'isi isin da ya faru tsakanin shi Ahmad bin Hanbali radiyallahu anhu shafi na 60 daidai da kuma shafi na 61 Imam Ahmad bin Hanbali an zo gidanku ala ramma Imam Ahmad bin Hanbali radiyallahu anhu saboda martabar wajen Allah da matsayin shagun Allah wallahi wallahi ya bacci sai ya barki ga zatin Allah wallahi wallahi ya ga zatin Allah azza wa jalla imam ahmad bin hanbali dan ƙari wali dan wali jikan wali ta taɓa kunnun wali daga ubangiji dama shi kuma alaran mani ya da qur'ani ya da jari sai wajen kusan miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari sai ki tambayi ubangiji a bacci ya ce ya ubangiji wai da wani ibada ne za mu riƙe banda farillai wanda ya fi kusanta mutum da kai kuma da wani ibada ne manyan magabata suka tsere mana a wajen daraja me kamata mu rike kenan kuma me muka mutane farko suka rike sai Allah abu zai shi Amr bin Hanbali sai qira'atul Qur'an karatun alqur'ani sai ce ya ubangiji akwai malamai sun san fasaran Qur'ani ko kuma dalibai suke karantawa amma ba san fasaran ba bi fahimin au bi gairi fahimin in mutum na cin fasaranta shi na wajen shi ya fi ya tsaya ta kanta alkurani ko ko ya lalace shi bi fahamin wa bi gairi fahamin bi fahamin ko da yana fahimtar fasaran wa bi gairi fahamin ko da kuma bi fahimtar fasaran ya riki kurani da kantawa ya fi mishi ya fi dukkan abin da za ka rike in mutum bai iya kira ba ne sai dawo barin salati irtijifari la ilaha illallah ngo ya kira'an ita fafatawa mukula din istighfarin nan salatin nan da halalan nan ko da dari dari nauki na namu na tijaniya eh hmm yake bi fahami wa bi gairi fahami ka san rike zama alqur'ani kuwan shi wata jihar da lanu yace ana cewa man ja'a bil hasanati fal ashram salihah wanda zai ɗauki kyakkyawa za ba shi hasana guda goma to idan in ƙur'ani ne in ka biya ta a wajen sallah kuma ba alwala shi yake da hasana goma ka biya ta a wajen sallah kuma ba alwala shi ne hasana goma ka san hasana kuma eh ka san hasana guda ɗaya kasa akwai sawabu akwai hasana akwai kiradi akwai sawabu akwai hasana akwai kiradi ba a cimfi da sallar janaza za ba shi lada kiradi guda ba kuma ya rakiya a wajen makabarta kiradi daya ko haka ne ko su me manan kiradin shine sawabu a tara lada misali kuma a ce saki buhunan dawa a ta sakewa ai ta sacewa ai ta sacewa sai tsawo ta sama ya faɗi ta kwanci ya kai kamar tsawon dutsen uhudu kai ka je makan ko na ji kan uhudu ba uhudu ba to wanda ma ba su je ba nan dutsen uhudu shine dutsen da yake garin madina gaba daya to a tara lada lada kamar kwayan dawa kwayan dawa kwayan dawa din ka zuba su sun kai tudu ta kasa kuwa akalla a ce kamar tsawon bene hawa biyar kuma su yi faɗi kamar tsaunin dutsen hudun to wanda yake garin madina to shi ne ake ce ma iradi da to lada ƙwara nau kenan zai ba da iradi eh to iradi goma shi na sana guda ɗaya walbaƙiyatu salihar inda da bika sawaban sawabin lada kenan da ba shi ne ƙwaya-ƙwaya man kana yiru sawabin duniya a gani nutihi min ha wa man kana yiru sawabin ahirati nutihi min ha to in kai ƙur'ani ba ka da alwala ka kanta a waje da kai a wajen sallah misali ce bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد haka kafa ɗaya kenan ko to ko harafi hasana hasana guda goma da yawa a fahimci ayan ƙur'anin ba ce man ja bil hasanati wanda zai abu mai kyau misali kuma kalmar la ilaha illallah ne ce hi hasanan hasanati kafa ɗayanta falahu ya ga ce asharu amsaliha za a bashi ninki gomanta to ninki gomanta ai lamirin mace ne ito ita wace eh ita wace ma'ana wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah yace la ilaha illallah muhammadun sallallahu alaihi kafa daya za a bashi aljanna mai fadin duniya ninki goma hadin nan lamirin duniya ne falahu ashar falahu ashar amsalha amsalha amsalha amsalha dubannin da majalisi a babin karshe nake bayanin kan falalan aljanna babin ƙarshe inda ke baka faran aljanna ina ga wannan bayanin rije-rije haka mu musulmai musamman 'yan ɗariƙa da muke lazumin safe sulusi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a shi mu ne manyan masu kuɗi a lahira mu ne manyan biloniyoyi a lahira jama'a kuma manyan biloniyoyi a duniya ba su adadin gidajensu ba ba za da abin da suka mallaka ba da lahira su ne annabawa da manzanni da waliyai da sharifai da sabai na yin tijaniya to kaji bambancin sawabu kaji bambancin iradi kaji bambancin kuma hasana yirgi to salatul intibahi wurke ta da kyau ba wani wahala amma misali a ce kayi bacci baka shafe kai wutari ba sai ka farka to ne za ka fara yi sai ka nufa intibahin sannan ka shi baka yi wuturi ana ji na annabi muhammadu yau take goron sallah yau ne take goron sallah yau ce take goron sallah yau ne take goron yau ne take goron yau ne take goron ya ku jama'an manzan Allah ya ku jama'an ya ku jama'an ya ku jama'an ina masoyan rasulallah yau ne take yau ne take yau ne take yau ne take yau ne take goron sallah annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu النبي محمد a riƙe ƙurani sosai sosai a riƙe alƙurani sosai sosai amma akwai hadisi ma rike nuna ma wanda ma bai iya karanta ƙurani sosai sosai ba ladan shi ma ya fi na wanda ya goje ɗin wanda ya karanta wanda ya karanta misali ina ta da baki dan ya ce tabbaci yadda abi lahabin wata alaramma Allah da a minti sha biyar ko minti goma ya izubi daya kawon ana ramma wannan ma bai goge su sai ma'ana ba ma'ana ba ala ramma minti sha biyar zai izubi daya ana ramma kowa gurgurin da kowar gurgurin saurin bakin shi shi ko wannan nuna misali ta ta ta ta dosa libisa shi ne ta ba ba ba da shadda dosa libisa shi ne ba to shi ne ba ba bat ya daura ta ka zo mi wannan kamin soka daya ana ran mai soka nawa eh to gudun kada a kunyata dalibi mai koyon karatun sai shi ma a bashi lada bidan alaran ma misali kaddarawa ka ci kallaran sai soka uku ya samu ladan soka daya na wancan tun yaran ma zai soka nawa wai rigirigi shi wannan kamin ya saka wata nawa zai shafe ana ran mafa dare ɗaya zai soke ta kuma cikin sauki bai ba an kashe ba a dare ɗaya da kula da kasan alkurani sosai sosai abin Allah ya gama Ahmad bin Hanbali da anhu yace a karanta Qur'ani ana jin fasaran ko ba jin fasaran ya fi daraja ya fi kamala ya fi martaba musamman a wata ramadan din nan da ma bayan ramadan sai mu je bayani na biyar al'udas shine atishawa atishawa atishawa ba abinda annabi bai mana bayani kan shi ba an ce goron sallah ne ko a sai a tattaba za a taba sa taba can atishawa kana zaune zai ce atishawa me kamata ka ce mishi bana wani zalim a ce atishawa na ke cewa da ni ne shiru ba ce kun bayi a ta ni ne shiru na ce na atishawa eh wanda ya atishawa ya shiru ku manta da shi da bai gudun Allah ba kuma ƙa'ida an ga mutum ya atishawa an ce Allah abubuwa guda biyu ne ko dai kai tsaye mala'ikar rahama ne zo wajen amma mutum bi atishawa ha kawai a wajen ba mala'ikar rahama ya zo da wani bishara ne ko ka wani lafiya ko ka wani martaba ko wani mukami in dai atishawa ne aka yi so daya mala'ikar rahama ne ke wajen aka yi so biyu mala'ikar rahama ne aka yi so uku mala'ikar rahama ne in yi kana hudu shi ne aka ce to mutum yana mura ne ya ce alabaka lafiya in mutum ce misali kamar yanzu ce musu a tisha wani ke so ce sai a sai sai mene alhamdulillahi shi mutane suka fi sani amma fi so ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ga kai karshen ayan shine yafi misali in ne atishawa in ce atishan in ce alhamdulillah to malakuna nan nan rahama su za su ce rabbil alamina ku mutane sai ku gaishe ni ni ku ni ku ni ku sai amsa muku amma na ce alhamdulillah rabbil alamin to da mala'ikun da ku mutane za ku ce za ku ce misali yarhamukallah aka na samu addu'an bakin ku da kuma addu'an bakin mala'iku kuma addu'an bakin mala'iku a ga mai tsarki ne yanzu ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ana ji na don da sattu attisham alhamdulillahi rabbil alamin ku gashe ni mana sai ku ce mun yara makalla sai in ce amin yahdikumullahu wa yuslih balakum amin fa yaghfirullahu lana wa lakum kuma da gunce mene kuma mai kama na to sai ce amin a gani da ba ku ce amin din da ba ku ce amin din ku gaishe ni ku ji sai ce amin kun ce Allah ya tausaya mu Allah ya mun rahama Allah ya ji kai a gare ni a sai ce amin zan ce zai ce kuma ya hadi kuma Allah Allah ya ƙara shiryar da ku ku dinga ake ibadu kuna nisantar zanabai kuma wai zuluhu balakum kuma Allah ya ƙara gyara zuciyoyinku ku daina tunanin zunubai kuma ku daina mugun kulli ga ƴan uwanku musulmai sannan wai gabir Allahu lana wa lakum da ni da ku duka Allah ya mana gafaran zunubanmu eh ya hadikumullahu wa yuzlu balakum waghfir Allahu lana wa lakum daga ya dikum Allah Allah dinga shirye da ku kun aikata aikan ibadu wan Allah yake ayi kuma kuma kiyaye ku aikata zanubai zanin ci gowe sulu balakum saboda zuciya ba Allah mu gyara zuciyoyin ku kana ce ko aljanna za a je aljanna amma ba shi aljanna da mugun kulli ne an wa musulmai sai wa na za'ana ma fi sudurihim min jillin ihwanan ala surujin mutaqabilin in za mu ji aljanna ni da kai mu taɓa ɗan saƙon saƙa ka ganin ba ka yafe min ba kai ma na taɓa wani abu ko kai ma ka taɓa nima ba zan maka ba da kai da wani da kai da wani da kai da wancan da suwane da suwane wasu mulkin mummuni da kuma za a ji aljanna sai sa alkama na ruwan alkausara sai mu sha in muka sha sannan za ce a fitar da dawan nan duk wannan mugun ƙullin da adawan nan da hasadan nan sai a cire mana su sai mu ji aljanna muna ƴan uwa muna masoya juna shine wannan za'ana ma fi sudurihim min jillin sai da Aisha da kawai ayin ta ce to lalle da jama'a na ne da jama'a sai da da jama'a sai na Ali ta ce da jama'a na ne masoya na kenan mu jama'a sai na Ali mu kuma su goyon bayan shi kenan mu kuma duka masoyan mu ne dukan su eh mu kuma dukan mu masoyan su ne kaza kuma su masu goyon bayan sai da Aisha da kuma masu goyon bayan sai na Ali ko wani wancan zagi wannan wani zagi wannan to ba shi aljanna sai an cire mu kowa wani mukullin su kaji attishawan mai makan mutum in ci amin ya hadi kuma Allah wa yasluhu balakum wa yaghfir Allah lana wa lakum to to ni ma ni ma ku yi neman gashi ni ma an ji me za ku ce ne to yarhamakumullah a tunda kuna da yawa yarhamakumullah na gani a gani ko ce yarhamukallah ni kadai kenan na mata fa yarhamukillah ita kadai to kuna da yawa zai ce yarhamakumullah mhm to to kuma ku amsa Sani kadai sani kadai ne ne magana ai to ya hadika Allah wa yaslu balaka Allah li wa laka wa lana wa laka hadikum Allah wasulu balakum fadlaw na wa lakum tunda kuna da yawa ai jam'i ne sai maka yi mufradi mutum ɗaya ne mm to ɗaya kenan akan atishawa to na biyu kuma an mutum misali za su ta koyi haramcin Allah ko to amsa maka to nan bayani na biyu idan kuma kafiri ne fa kuna zaune sai atishawa eh in musulmi ne ya shiru muka ce maka kyale shi wani kuma kafiri ne ko ba yahudi ko kirista ba nasare ko wani babu jisu ko ma mai yake ma dai amma dai ba musulmi ba ko kuma a musulman amma irin mashahadin na wanda ba su da hankali eh ka ji mutum ya tishawa in kafiri ne sai su shadakallahu hadakallahu kuma mai ta mana hadakallahu so uku to shi ne wani wanda yake ba musulmi ba in yi atishawa ya to shi hada kallahu na biyu kenan na uku mafa ilam ka haihu matanka ta samu ya na mace ko namiji ɗanka ne ko ƴanka kenan ko kuma wani yaro a cikin yara a waje a gidanku sai wani yaron ya atishawa me za ka ce mishi yaro ne ƙarami balle gode ma Allah amma musulmi ne sai yaron ko na goye ne ɗanka ne ko ɗanka ce eh tashin kada ka irin na mata ka ce za ka fi sunan sai ka ce ta tsotsuwa yaro ko yarinya ta shawa kai sai ka ce mashi rahimakallahu wa barakallahu fika rahimakallahu wa barakallahu fika wannan yaro Allah ya tausaya maka kuma Allah ya maka albarka sana so ka saba gaya ma danka haka kaka mun yi girma har iya amsa abin da ke mai atashawa ya samu sa albarka a bakinka masu ɗimbin yawa ke uwa aka rashi ma ɗanki in yi atishawa rahimakallahu wa barakallahu fika kamun ya girma ya san karatu misali sai ka shekara bakwai ya san me ake cewa ya samu albarka mai yawa daga bakin ki rahimakallahu wa barakallahu fika wa rahimakallahu wa barakallahu fiki mhm gaji na musulmi tsantsa gaji na yahude ko ko kafiri ko banasare kuma kaji na yaro karami mhm rahimakallahu wa barakallahu fika na mace ne rahimakallahu wa barakallahu fiki an fahimta da daga nan fa eh daga nan fa an fahimci wannan da gon to ku maza wuya ƴaƴan ku mata ƴaƴan ku maza haka maza ko mata haka nan kuma ku matan ku rika gaya ma ƴaƴan ku maza ko mata haka in kuna fi su ko kanon ki ne ta yi aka zaki mata ko kanin ki ne yi aka zaki mishi kanan ka ne ma ɗanka ne jikan ka ne dan wani ne ma ko a ina yake inda dan musulmi ne ka zafe mishi wannan kenan sai bayani na nawa na shida at-tasa'ub ne yin hamma ne yin hamma mutane suka suka haka wani wani hamma ne ah ko kai kai bata abu a waje kawai ah wani ma kodayin sallah ne ko yana karatu ne yace alhamdulillah Allah ramar ana hama ba a karatu yana hamma ba karatu da ka tashi da karatun har hamman ya yanke barkatai da kana hamma ko kana karatu a za ka ɓata ma'anan harfa kaga zagawawa da ba da rigirigi amma yanzu cikin biyu ka haka ko dai in yi ruwa ka matsa shi haka ka matsa shi ka iya da bakin ya bude da yake nan in ko ba zai ba sai bakin ya bude ga yadda ake yi ha misali ka kanan dama ga dora a bakin haka an gani hannun dama inda hannun dama ne rubashi haka da cikin tafi in kuma hannun dama lokacin ba lokaci ba zai yi kai da amfani da hannun dama ba sai hagu sai kai haka da bayan hannun hagu haka domin da ciki ake wancan kashi da ciki ake wancan fitsari da ba ka sa bakin haka ba sai haka da bayan hannu haka an gani da hannun dama da cikin tafi da hannun hagu da bayan tafi kuma cikin sallah ne fa ba ma zai ka ɗauka hannun daman ba ba zai ka ɗauka hannun hagun ba zai ka sai shi saddafa hu in ta toshe bakin shi da riga ya misali kamar haka da riga ne alkabba ne rawani ne hizami ne sai haka ya mun ya ba sai ka share ya mun da harshenka tana sallah ba a tofar da yamu ko a wajen sallah ne ka ta ta uzu billahi alazim ya ka ta uzu billahi alazim hannun hagu ka ce so uku ta hannun hagu so uku in ba mana in ba a masallaci ba ne ko a ci masallaci ne ko a makaranta ana ci mutane ka ba da maka tofar da yamu a masallaci ba da kuma ba da maka tofar da yamu a makaranta ko wajen taro kuna tare da mutane yiwa ka share din da hankicin naka ko da rigar naka hamma albaki da hannun dama ko da cikin tafin hannun dama ko da bayan hannun hagu kamar haka ko hannun dama haka ana gani na hannun hagu haka da kuma riga fa tufafi shine haka rigirigi ina tasa'ub hamma hamma kenan siko za ta shawon can da muka tsallake da muka wuce akwai wata bayani wata rana annabi sallam yana zaune a sabban shi sun kewaye shi na basu karatu sai ga wani sai ga wani bai hude ya zo sai ce ya gaida annabi sallama ce ya ya gaida annabi sallama ya tamanni annabi suka musulunta mana ce ba shi ba zai musulunta ba saboda mene ce ni ba ni musulunci ba ne ta amma ka shaida na zo an ga maka ka shaida ni ina san sai na baka da siddiqu da zalamu ina san sai na baka da siddiqu da zalamu sai annabi ce to kana ce to ka musulunta mana da shi ba ne da musulunci sai annabi ce to san ka da sai na abakar ta ishe ka za ka amfana da soyayya abakar siddiqu amma kullum haka zai da shaɗi zuwa ga annabi amma musulunci ba wani shi ita amma yana tsananin san sai na bakar siddiq radiyallahu anhu to ran na kai da ce ya zo wajen sallama ko sai ya tisha ce atisham sai ne tisha da kallahu Allah shi rega shi kenan libar wajen ba ba wanda ya sa shi ba wanda ya takura shi daga kai shi ya sallah ba na musulunci karfin addu'an harshen annabi Muhammadu zai sallama wani atishawa ba da baki ciwonka ne Allah fito da shi cuta ne suka fito ƙwayar cuta ne Allah fito da sutancin a ce mutum atishawa ƙwayar cuta suke fita tanci sun fi guda dubu sun fi guda dubu sun fi guda dubu ƙwayar cuta ne ko ɗayan yi girma a jikinka sai ya kwantar da kai kowane ɗaya in ya girma a jikinka sai ya kwantar da kai ma'ana ta sake cewa suka kwanta ilima ce da maka aiki da cewa daya akalla kwayoyin cuta guda dubu suke fita kamar yadda mutum ya zo kwanciya da matan shi inda ya mani akalla ruhin mutane suke fita sun kai miliyan daya a duk mani daya inda ya mani ya zubo akwai ruhin mutane akalla guda miliyan daya to wannan mani naka da ya zuba da wani 'ya'yan halittun su ne a lahira Allah ke mai da mazansa a ciki wuldan muhalladuna ƙananan yara na aljannanka masu ɗibi maka kewa matan kuma ke mata su horar ini matan zai zuta horar inin naka mazan kuma ƙananan yara masu maka wasa kaji kaji sun da aka nuna annabi ya ji isa da miraji ya ga a cikin wuta suna suka fi yawa kuɗa mana ya ce ya je wuta ya kalli a jihannama mata sun fi yawa to wani ɓarayin wa'azi ne sun fi yawa ne a lokacin kamun a ceto su su dawo aljanna amma ko a lahira mata sun fi maza yawa wancan a lokacin sun je ma'ana mata na duniya sun fi yawa a wuta mana sun fi mazajen yawa to isharar farko mutum ɗaya kan mata hudu ko to ko da su suna wuta kai kan aljanna ko ma duk na wuta ne Allah ke yi misali to da hudu da ɗaya wanne fi yawa eh wani ma aure din ya saki wannan ya ƙara ya saki wannan ya ƙara ya saki wannan wani irin sai aure goma a rayuwar shi ko to ne suka fi yawa tsanafin in sun je wutan kamun annabi ne zai ceto su su dawo aljanna a lokacin ne suka fi mazaje yawa a gidan wuta amma ko aka ce an ko aka ce annabi ya je ce tusu sun dawo aljanna kuma to ga su mata aljanna mu ne gaba daya sun dawo aljanna ga hulul ini na kuma daya guda dubu saba'in eh ga mata ga na duniya da ka aura ga kuma dubu saba'in kai kuma gidanka kai kadai wa suka bude eh to sai bayani na bakwai ko na ce sujudu qabli wal ba'di sujudu shukri wani ba hashe ta sifti ita ce wata nan bayani ta fi kenan hashe ta sifti hashe ta sifti ake ya samu wannan bayanin bayanin ta kace kuwa sun sun sujuda qabli da ba'di ya suke duk mun san su amma da abin da ke son ta ƙara faɗaka a nan wajen mun san dai in mutum ya zo sallah ya rage zai kabli za ki ga liman nan fa an su an shiga gonansu in mutum ya rage a malikiya me zai yi kabli in mutum ya kari fa zai ba adi ko haka ne mana amma wannan kasan amu malikiya ne amu malikiya amu malikiya amma wajen imam abu hanifa duk abin da ya samu ko ragi ko kari to kabli kabli ko a wajen imamin shafi'i duk abin da ya faru ko rage ko ƙari kawai ba'adi ko rage ko ƙari kawai ba'adi mu kuwa in mun rage mi kabli in mun ƙari mi ba'adi kaji abu hanifa komai nashi ko rage ko ƙari kabli shi kuma imamin shafi'i da zar'anhu komai ya faru a sallah ko rage ko ƙari su kuma ba'adi mu kuma malikiya in mun rage mi kabli in mun ƙari mi ba'adi haka ne ko to shi kuma imam ahmad bin hanbali radiyallahu anhu abin da yazo a hadisi annabi ya rage a lokacin sai ya kabli to shine in yayi wannan zai kabli abin da kuma karar ko annabi yayi aka ce yayi ba'adi to shi kuma shi kadai ke ma ba'adi amma ban da su farko wani kabli ne kawai eh kowanne kabli ne misali ina ne annabi ya kabli inda ya bar zaman tahiya inda ya bar zaman tahiya ya miƙe sai ya bar tahiya da kuma shine sai ya kabli wajen ba da kuma fa ya sallah daga raka'a biyu sai ya sallama ko sai tashi zai tafi zai je ne ko a cikin zai deni sai ya sallah a rage sallah ne ko ko karaka ya ce ai ba rage ba kuma ba tsara ba sai raka'a biyu aka yi sai aka dawo aka saka biyu sai ya ba'adi to zan imam Ahmad bin Hanbali in mutum haka ne kadai zai ba'adi amma ba wannan ba duk sauran ko kabli ne kawai zai imam ahmad bin hanbali radiyallahu anhu ga misali kuma cikin aure da badi mutum ne zai sallah mutum ne zai sallah sallan subahi amma ka ce sallan shi raka'an karshe ba za ta gyaru ba sai mata sujadu guda bakwai kuma kamin sallama sai sujadu guda bakwai rigirigi misali kabbaran sallah zaka mana raka'a biyu kamar su bayi amma a gurguje tun da koyarwa ne ba sai kuma kakale kakale ba daga hannu kawai misali yawa ya ruku kenan misali yanzu ya dago daga ruku ya je sujada na farko ya dago ya zauna ya ƙara sujada na biyu ya miƙe ya kawo fatiha a raka'a na biyu zai karanta fatiha sai karanta sura a suran akwai ayan sujada sai bi ayan sujadan mu kadara ga wacce misali fara raki an wa'ana to sai kai kasa kai sujadan kudu to kai sujadan me ake biyawa a sujadan a sujadan tilawan eh alamar ahlillahi ba baya ba baya kullum mi sallah kullum mi azumi mi salati mi baya ba baya sai dai gaba ai sallan da kai na yau to da ta karu akan akan jiya hakan kai azhar yanzu to da ta karu akan yanzu haka al'asar aka bar akan akan isha'i to mutum ya sajada a takaice zai ce sajadat wajhiya lillazi fadar zamata larda hanifa wa ma ana ina da mushrikin faɗa mu ji sajadat wajhiya lillazi fadar samawati wal arda hanifa wa ma ana min al mushrikin sajadat wajhiya lillazi fadar samawati wal arda hanifa wa ma ana min al mushrikin ita ke faɗi ita ne na kowa da kowa gama gari amma na yi tafsiri na ruhul bayan a zutul arafi mun yi bayanin kowace sujada akwai abin da annabi ke karantawa in yi zo wajen kowace sujada akwai abin da annabi ke karantawa in yi zo wajen wannan dai kwara ɗaya ne aka ɗauko ake ba mutane kowa da kowa da karantawa amma na kowace sujada na farko har zuwa na biyu zuwa guda sha ɗayan nan kira'an warshi sha uku a hafsu kowane akwai abin da annabi ke karantawa kuma na yi su a tamizatul anisatul araji tafsirin da na yi ko a zo ba ka takardan a rubuce ko shafin a ruhul bayan tamizatul araji a ruhul bayan tafsirin ruhul bayan to wannan ya sajada guda ɗaya ko amma na tilawa ne fa to miƙe ka faɗa ka ce sajada to jahiya lillazi faɗa zama talar da hannifa wa ma'ana min al-mushrikin dama kai fata kai sura ko zo ɗin kaɗan ɗago ka ɗan ƙaɗan wasu ayi guda guda biyar sai kai ruku'u in kai ruku'un sai ka dago daga ruku'un to zai sujada guda ɗaya ko in kada da wancan na sujadan fa biyu kenan to ƙara na uku shine sujada mu biyu na gwada ka ka san uku kenan yanzu duk da mene ka dago mai da Allah kuma duk da na tilawa ka san sujada uku kenan to ka ka manta kuma kai abul ba to ita hiya to da kai ta hiyan nan sai kuma me kamata kai ka san baka yi sura ba me za ka yi kabli zai su jira guda biyu na kabli to ta da guna sujada na biyu kenan ko to wannan shi kuma kabli mutum kabli ko ba adi in yi sujada a sujada me yake faɗi a na farin lade mana cewa subhana rabbiyal ala wa bihamdihi subhana rabbiyal ala bihamdihi so uku ko a na kabli ko ba adi eh سبحان من لا ينام ولا يسهو سبحان من لا ينام ولا يسهو سبحان من لا ينام ولا يسهو ita ke faɗi a sosai da ƙabali ko ba a ji shi wata jani da da ya samu wannan hadisin ya ce shi tun da bai ga malaman garin suna yi ba bai amfani da shi ba tuwa sai dai shiga halwa ya tara ya ga annabi salama da ga annabi ya ce ya rasulallah mun samu tasbihi an ce an ƙabali ko ba a ji ta karantawa ce me aka ce muku an ce kana cewa subhana man la yanamu wa la yasu yace kware ku haka yake haka na faɗa haka na faɗa haka na faɗa sannan shi jami ya fara aiki da shi subhana man la yanamu wa la yasku subhana man la yanamu wa la yasku ka ku dalibai ga malamai da sai rubuta suke ku sun bar guda tasha ku ba ku sanin ba ku ku san ba ku sanin ba kun ba ku rubuta ba ashe ma yau da alƙalmin ba ibada ne ba annabi ce ko ce mutane ali ya ali la tafariq al mahabarata sai ali kaka kake duka kalbi da tawada da da alƙalama da takarda kana jin wani amfani sai ka rubuta ba ita ya aliyu la tafariq al mahabarata amma yanzu ana faɗi su ɗauka da koda da da waya ne a yanzu su ɗauka koda da waya ne a yanzu su ɗauka koda da waya ne eh kadan ya kadan dan dan kike subhana man la yanamu wala yasku subhana man la yanamu wala yasku subhana man la yanamu wala yasku kafa uku sai karantawa a sujadan kafli ko ba aji haka annabi yake kuma kai ce ayi shi da jani ma kai ce kuma kai ce mu yi mu yi a cikin littafin manyan hadisai wannan bayan tana cikin littafin nan na sadin majalisi in mutabin na ba'isi wajen da ake bayani akan sallah kuma da ta a gefen farkon littafin sa'adatul darain sa'adatul darain littafin shi ba shi na Yusuf an-Nabhani da Zalalu su kaji gon liman ko da ka zo wa'azi irin goran irin na jama'a nan ko kamun a fara sallah an ɗan hudu nan da ake yi da kaga mutane bayan irin wannan ko da ko da ta kama wani lokaci ga zadan da ai azabun da kansa su da kabulu ko ba a ji subhana man la yanamu wa la yasu haka ake mu ga matanka ga mu ƴaƴanka haka ake daga daga san musu jira biyar ko to ka daga dawo ka zauna mata ya zaka yi ba sujada nan ba kai kabri ne ba duk mutane ya zo maka na fasan nayi sujada to wannan sujudu guda biyu ne na farillan nan ne ko ko na kabrulin ne sai kana kokonto kuma kuma ka kasa tabbatar da wanne ne a ciki in ka san lalle da kabila ne har shi kenan ka huta ka ta yafe sallama to amma kuma ka kasa bambancewa na kabilin nan ne ko ko na na ka amfara ne ko ka kasa bambancewa to na sai ƙara sajada guda biyu sai ta wancan ta zama farilla kenan sai ƙara biyu shine matsayin na na kabilin kenan eh ne ka da hujjira bakwai ke da da wannan bayanin kana cikin littafin na hashe ta sifti babu sira kabili da aka raka ɗaya kenan ne ta jidu guda bakwai to kuma kabili sun za a yi ta ai ana yi a gaban kamun sallama ko tana da kabarori guda nawa tana da kabarori guda nawa eh to ba a dufa sujada kabli misali yi kablin gani nan da da yana tafiya ne ko an zai zai zai zai zai zai zai Allahu akbar a nan wajen a zaka ce a nan wajen ba sai ka ta zuciyarka na wurin sujud kabli ba tunda baka sallama daga sallah ba ba a dai kike bukatar niyya inna mal a'malu bin niyyat amma kabli ba bukatar cewa Allah mai nina waitu sujud kabli sunnatin a ko ce ka baranka kai sujud dai ko ba na malla na malla su ka dago kada su da na biyu ba na mallana mala su ko ina zai ka zama ka bara nau ce nan ka bara farko ya yi dan sajada na biyu ya yi dan zama misali Allahu akbar Allahu akbar nawa Allahu akbar Allahu akbar ka hudu kenan ya tafiya kai sallama amma kabri ne in kai tahiya so biyu ya yi daidai kuma kai ɗayan na farkon nan so ta isa kabla ne na da kuka assalamu alaikum assalamu alaikum in kabla ne tunda ta yin farko ta isa ta yin farko ta isa kabla ne ba sai ka saki tahiyya na biyu ba in ko ba adini na kada ma kai sallaman fita sallah dole kai niyya dole kuke sallama tunda farillai ne ina guda biyu da sallah take ɓaci in ba a yi su ba to sallah ba kai niyya ba ba sallah kai zo ka sallama ka zo ka zo kana fi attayatullah kai ka hudu kai tahiyya ba ka sallama kai ka miƙe ka fita masallaci ba sallama to ba sallah abubuwa guda bakwai shine tazinamun tazinamun nahara guda bakwai ne rigirgi duba littafin al'ofi sharhin na al'ofin na ya karamin fallayen nan gefen ta aga ta tarbit ihram je dai kai ba amma to kaji qabli ta kabara guda hudu ita ko ba dufa kana kai sallama kana kabara guda biyar ne kabara biyar ne shine da ba san ta ba da yawa ba santa ba in ba a daina kana kai sallama a zaune ta ce alamin nawaitu sujud ba dinantin lillahi billahi Allahu akbar amma ba daga hannaye ba daga hannaye ba daga hannu alamin nawaitu sujud ba dinantin lillahi billahi Allahu akbar a zaune amma Allahu akbar na sujud nawa kenan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yin sai tahiyya sai sallama goran sallah kenan kuna ba karu ba kasan kabili bayanan kabarinta guda hudu ne ba a dukkan fa kabarin guda nawa guda biyar shi wannan bayanin ana za ka same ta ka duba sharhin askari wanda ake sai ma fatahul jawad a ƙarshen babul sahawi littafin shehu malam yahuza azalam littafin kabiruhum habibuna yahuza halakata fauka zaria wa qultu وددت لو أني بها قد قلت كبيرهم حبيبنا يهوذا قد فاز من كان له تلميذا قد فاز من كان له وأهل زاريا وأهل زاريا مثل أهل كانوا أهل زاريا هم في دائرات الفضلات كانوا mutanen zaria ne musu lamana kamar yadda ne lamana ga mutanen kano tunda su zariya suna cikin da'irar manyan waliyai ne mu fi da'ira tilfuzalati kano ina ce kana wajen buga wannan bayan guda uku sai suka cire ɗayan na uku ya suka cire ɗin da sun tunda ya ce yan zariya ma musu sun cire ne sun cire ne bai tuka uku ne sai zai da kishi ne na abokan wasa zariya suke suke bandus bandus shi ne irin abokan wasa suka cire al-zariya misal al-kan fi da'iratul fudalati kanu ai da shebara da zalan faɗi wannan kalman yace mice mene kad fa zaman kana lahu tilmiza an shi a ciku da kanshi da zalanu ana jina da shehu muhammadu sani kafanga da shehu usman mai hula da zal'anu da shi mana dan almajiri da shi muhammadu gibrima da zal'anu mota guda suka yi to wani gida shi malai huza da zal'anu yana zaune a wannan zauren nan mai shayan nan zauren nan mai da'iran nan zauren nan ana ake sanin hakuri ana ake sanin hakuri matattaran ilimai yana zaune ana ba da karatu shiga zuwa sun zo karbishi Muhammadu Jibrima fara zalama na dagiri Muhammadu Jibrima zulma arifi waje tusha wata kullu harifi a takaice sai ga sun zo da shi a tiku san kare zalama da shi tijana yan mota da shi sani kafanga da shi dan almaji rigirigi suka zo zo aka sallama shi suka gaisa suka ce mun ji lamanan da shehu ya ma almajiranka ne yace duk wanda ya zama muridinka ya zama almajiranka ya karatu a gabanka duk wanda ya karatu a gabanka duk wanda ya yi karatu a gabanka ya ce kad faza ya ya rabota ya samu alhairan duniya lahira gaba daya daga cikin samu ka zo gaba ka mi karatu suka sa littafin ahalari ita aka sa ahalarin nan babu daharati ita aka sa a kammala suka ce to kace da na daga cikin almajiranka kaji mazajen da kenan ba adawa ba hasada ba kishi ba habaici ba zage-zage amma ya zama kaji mutum ya ɗari amma ya muye musa gaji wa kai muridinka ba ɗaya jajen wannan shekan ba kuma kai shan ɗariƙa da wasu yawan ɗariƙa duk mukaddamai ne ma kai je wajen shi kai je kai wajen ka yi zo me zai samu aka ɗauki mai sharɗi daban wanda an ce ne kada a je wajen ɗan wani ɗariƙa shi ma ɗin an ce da ka aje da niyan neman madadi mai madadi da niyan ka ji shi ma baka ɗariƙa kana tijjaniya ta ta shi ka ba za ka kwana ka je amma kada ka ce ya baka ɗariƙan shi a takaice na kake da sun zama almajiran shi malam yahuza da galan mu duk wani malami a kano a yanzu mai